Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna ranar talata ashirin da uku ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ta zo daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiya Sheikh Salihu Musa Malami. da ke nan tudun nufawa kaduna muna cikin suratul itali za mu tashi aya ta goma sha tara malam sani musa malami shi zai ja baki sheikh khadru abdullahi maraya shi ne zai mana fassara akramukumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثويكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم يا رسول الله tun da ka riga ta san abinda na tanadar wa muminai a lahira ka san abinda na tanadar wa kafirai na azaba a lahira fa'alam saboda haka ka dawwama akan sani a haƙƙin manzon Allah ba wai ka sani ba manzon Allah ya riga ya san cewa Allah shi kaɗai ne nan abinda aka ce manzalla ya dawwama akan saninsa shine kadaitakar Allah ka dawwama akan sanin cewa lalle Allah shi kadai ne lalle Allah shi kadai ne kuma abun bauta ya rasulullahi annahu la ilaha illallah ka dawwama akan sanin cewa lalle babu abin bautawa sai Allah shi kadai wastaghfir li zambika kuma ka nemi gafarar sabawarka akan yin abin da yafi wato shi zunubi a haƙƙin manzon Allah wato ga abubuwa guda biyu dukkan su halal ne amma wannan ya fi to idan manzon Allah ya yi wanda ba shi ya fi ɗin ba to shi ne ake kira zambuhu kenan ba wai saɓo ba ne shi manzon Allah ko tunanin ya yi saɓon Allah ba zai yi ba kuma bai yi ba kira da mincin Allah su tabbata a gare shi haka sauran dukkan manzanni sauran dukkan manzanni su ma ba sa saɓon Allah ba a taɓa yin manzo mai saɓon Allah ba sannan dalilin da Allah ya sa ya ce mushi ka nemi gafarar zunubinka duk da baya yin zunubi shine domin a koya wa al'ummarsa mu tunda muna yin zunubi mu al'ummar ma'aiki to sai aka cewa ma'aiki in ya yi laifi ya nemi istighfari duk da baya laifi wato an faɗi haka ne don a koya mana mu idan mun yi to sai mu istighfari amma shi kwata-kwata ba bai ma taɓa tunanin ya saba wa Allah ba wasu gafir li zambika walil mu'minina kuma ka nemi gafarar zunubai muminai ka nema wa muminai gafarar zunubansu muminai maza wal muminati ka nema wa muminai mata gafarar zunubansu ta hanya ya annabi zai nema wa muminai maza da muminai mata gafarar zunubansu shine ta hanyar yi musu addu'a wato nan girmamawa aka yi wa muminai maza da muminai mata ta hanyar cewa annabi ya musu addu'a domin Allah ya gafarta musu zunubansu idan dai mutum mumini ne to annabi yana mishi addu'ar zunubin da ya yi shi mutumin Allah ya gafarta mishi wallahu ya alamu mutakallabakum wa masuwakum kuma wannan addu'a ɗin domin Allah ya gafarta zunubin mumini ko mumina har bayan manzon Allah ya yi wa fati har yau dinnan har gaban gobe yana yi domin alfarmar da annabi yake da ita yana da rai to wannan alfarmar yana da ita bayan ma ya tafi gidan rahama ba ta yanke ba abin da yake nuna wannan cewa annabi har yanzu yana nema wa muminai gafarar zunubansu shine aya alqur'ani da take cewa walau annahum izzalamu أنفسهم جاءوك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما wannan bangaren na wannan ayar walau annahum izzalamu anfusahum da dai su mutane lokacin da suka zalunci kansu ta hanyar yin zunubi sun zo wurinka ja'uka da sun zo wurinka fastakfarullaha sai suka nemi gafarar Allah wastakfara lahumur rasulu kuma wannan babban manzo ya nema musu gafara wato manzo Allah ya nema musu gafara ta hanyar yi musu addu'a ta hanyar nema musu ta hanyar kamun kafa da Allah wato Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima wallahi da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba mai yawan rahama to wannan ayar wasu za ka ji sun ce a'a ai lokacin yana da rai ne take amfani a billahi mana bayan manzo Allah ya rasu ba yadda za a yi a iya yi ka yi zunubi ka yi kamun kafa da shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka zunubinka to sai mu ce wannan ba haka bane har gaban gobe abin da ya faru lokacin ma'aiki na da rai yana faruwa har gaban gobe akan abin da ya shafi nemawa wanda ya laifi gafara in ya je gurin annabi ya nemi annabi ya roƙa mushi Allah Allah ya yafe mushi abin da yasa na ce haka akwai al'imamun otubi wata rana ya je kabarin annabi ya zauna a madina yana zaune a bakin kabarin annabi a madina sai wani balaraban ƙauye ya zo balaraban ƙauyen yana zuwa sai ce assalamu alaika ya rasulallah سمعت الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما balaraban ya ce aminci Allah ya tabbata a gare ka ya manzan Allah na ji Allah yana cewa da dai su mutane lokacin da suka zalunci kansu ta hanyar aikata zunubi sun zo wurinka suka nemi gafarar Allah manzon Allah kuma ya nema musu gafara to wallahi da sun samu Allah ya karɓi tubansu da sun samu Allah mai yawan karɓan tuba mai yawan jin kai waƙar jituka lizambi mustaghfiran lizambi waƙar jituka mustaghfiran lizambi hakika na zo gurinka ne ya manzon Allah ina mai nemawa zunubi na gafara ina mai neman gafara saboda zunubi na da na aikata mustashfi'an bika ila rabbi ina neman cetonka ina neman kamun kafa da kai ya zuwa gurin ubangiji na kan a yafe mini wannan zunubi da balaraban kawai ya faɗa haka sai ya rerawa annabi wasu baitoci biyu na waka sai ce ya khaira man dufinat bil qa'i azmuhu fadaba min dibihin al qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu ya faɗi wannan ya ce ya kai raman dufinar bilƙa'i a azumuhu ya fiyayyen wanda aka sami wani fili faƙo fili santal aka binne ƙasusuwansa mana aka binne shi mana ya fiyayyen wanda aka binne a cikin ƙasa ya kai raman dufinar bilka'i a azumuhu faɗa ba min ɗibihin nalƙa'u wal akamu saboda haka da ƙasa ta faƙo wacce take a miƙe da ƙasa mai tudu suka yi ƙanshi faɗa ba min ɗibihin nalƙa'u wal akamu suka yi ƙamshi saboda ƙanshin ƙasusuwan jikin kayan zan Allah nafsil fida'u raina fansa ne liƙabrin an ta sakinuhu ga kabarin da kake zaune a cikinsa fihil afafu a cikin kabarin da kake zama akwai kamewa daga faɗin maganar da bata dace ba da kamewa da aikin da bai dace ba wato ya yi tashbihi baligi ne saboda babu wanda ya fi annabi kamewa daga faɗin maganar da bata dace ba babu wanda ya fi annabi kamewa daga aikata abin da bai dace ba saboda haka sai ya kira annabi ba wai mutum mai kamewa ba a'a kamewar gaba ɗaya kawai fihil afafu wa fihil judu sannan a cikin kabarin da kake zama ya rasulallahi akwai kyauta a ciki wato da yake annabi mai kyauta ne babu wanda ya fi annabi kyauta to saboda haka sai ya kira annabi da cewa annabi kyauta ne shi kanshi kawai ba ma wai mutum mai kyauta ba annabi kyauta ne fil judu a fil afa wa fil judu wal karam sannan kuma ga kyauta ta san rai mutum yana jin daɗi yayi kyauta a cikin wannan kabari da kake zama haka ya siffanta manzon Allah a baitukan nan guda biyu to da balaraban kawai ya faɗi haka sai juya ya tafi shi al'imamul utubi da yake bakin kabarin annabi sai bacci ya kwashe shi to yana cikin bacci a cikin bacci sai ya mafarki da annabi sai annabi ya ce mai ilhaƙil a arabiya fa bashirhu an Allah haƙar gafarala je ka samu balaraban ƙauyen nan taimai albashi cewa Allah ya gafarta mai wannan kisar zan faɗi kaɗan daga cikin littattafan da take zan fara da tafsirin ibn kasir wannan kisar tana cikin tafsirin ibn kasir tafsirin ibn kasir saboda haka idan da wannan kissa ba a yi ba ibn kasir ya same a cikin tafsirin shi ƙarya kenan kuma da neman taimakon ma'aiki bayan wafatin ma'aiki shirka ne ibn kasir da ya sa a cikin littafinsa ya koyar da mai kenan shirka sannan ibn kasir da shirka ne ya sa a littafin shi ya zama na mai yadda da mai shirka saboda haka ya zama mai ne kenan ashe ba shirka ba ne sannan akwai a cikin littafin a mashahurin malamin nan a sheku sabbag wanda ana kiran littafin da ashamil wannan ma a sheku sabbag da ya sa a cikin littafin shi ashamil da shirka ce a sheku sabbag kenan ya koyar da shirka amma da yake ba shirka ba ne ya sa a cikin littafin shi kuma da ƙarya ne ya sa a cikin littafin shi ya koyar da ƙarya kenan sannan ya sa ƙarya a cikin littafin shi sannan akwai a cikin littafin abul faraj ibn qudama wanda ake kiran shi a sharhul kabir shi ma wannan kissar da ya sa ta al'utubi dinnan da kissar ƙarya ce to ya sa ƙarya kenan a cikin asharhul kabir shi abul faraj ibn qudama kuma da shirka ce ya sa shirka kenan ya koyar da shirka kenan saboda haka ya zama mene gundume man mushriki amma da yake ba shirka bane ya sa haka nan akwai a cikin littafin Abu Muhammad ibn Qudama al-Mughni shi ma Abu Qudama a ibn Qudama Abu Muhammad ibn Qudama mai al-Mughni da shirka ne ya koyar da shirka kenan da ƙarya ne ya sa ƙarya a cikin littafin shi kenan amma ba shirka bane ba ƙarya bane da haka wannan mashahurin malami shi ma ya sa a cikin littafin shi sannan akwai a cikin littafin a sheik mansur ibn yunus al-buhuti wanda ana kiran littafin da kashaful qina wannan littafin shi ma an sa wannan kissar a cikin wannan littafin sannan al'imamun nawawi al'imamun nawawi ya sa wannan kissa a cikin littafinsa da ake kira al'ibo saboda haka da shirka ne al'imamun nawawi kenan ya koyar da shirka saboda haka ko yanzu littattafai wajen nawa saboda haka wannan yana nuna har gaban gobe amfanin da annabi yake da shi kafin ya wafati yana da shi bayan wafati alfarmar da annabi yake da ita a gurin Allah kafin ya yi wafati yana nan da ita bayan ya yi wafati kuma har gaban gobe annabi yana nemawa muminai gafarar zunubansu kuma Allah yana karɓa kamar yadda aka ji na balaraban ƙauyen nan wallahu ya lamu mutakallabakum Allah yana sanin wurin jujjuyawa ku a duniya duk tasar mutakallub anan wato tasarrufin ku a duniya duk abin da kuke yi ku halitta a nan duniya to Allah ya sani duk tasrifin da kuke yi a nan duniya Allah ya sani komai yawan 'yan kasuwa a duniya a yau ɗin nan Allah ya san cinikin nawa suka yi ina fata an gane komai yawan 'yan kasuwa a duniya yau Allah ya san 'yan kasuwa nawa ne aka taya kayansu ba su sayar ba Allah ya san 'yan kasuwa nawa ne aka taya kayansu suka sayar Allah ya san ciniki nawa aka yi aka ci riba ciniki nawa aka yi aka faɗi ma'ana kenan Allah ya san yawan mutanen da suka je kasuwa yau ba su ciniki ba a duniya to sannan wayannan abubuwan da na faɗa tun daga sanda aka fara kasuwanci a duniya har ya zuwa yau din nan Allah ya san riban nawa aka ci Allah ya san ciniki nawa aka faɗi Allah ya san ciniki nawa aka ƙulla cinikin bai yi ba sannan wajen ma'aikata tun da aka fara aiki har ya zuwa yau Allah ya san ma'aikata nawa ne suka yi latti a wurin aiki Allah ya san mutane nawa ne ma'aikata suka je akan lokaci Allah ya san nawa ne albashin ma'aikata gaba ɗayan an haɗa su a duniya tun daga ma'aikacin farko har ya zuwa yau Allah ya sani mana tasarrufin duk da kaga ana yi a duniya Allah ya san shi na mutane ba wai na mutum ɗaya ba na dukkan mutanen duniya Allah ya sani duk wani tasarrufi aiki da mashin aiki da keke tafiya a ƙafa wasa da biri wasa da kura wasa da maci duk irin tasarrufat na ɗan adam Allah ya sani wa maswakum sannan Allah ya san kuma wurin zamanku wurin kwanciyarku da daddare wannan abin da kuke tasarrufi da rana mutakallabakum Allah ya sani wa maswakum gurin zamanku gurin kwanciyarku da daddare Allah ya sani idan yamma ta gabato Allah ya san gurin da kowa zai kwana amma ƙarshen ta kai mutum baka san inda zaka kwana ba domin so da yawa a ƙasar nan mutane suna gama cin kasuwar ƙauye suna kama hanya za su koma ƙauye a sace su kaga su san da aka tashi kasuwa suna tunanin a ƙauyen su za su kwana ko ko ashe ba a ƙauyen su za su kwana ba a hannun wa za su kwana hannun yan bindiga to Allah ya san gurin da kowa zai kwana Allah ya sani ayan na nuna mana mahimmancin ilimi yana daga cikin mahimmancin ilimi aiki ƙarami da aiki babba idan aka yi da jahilci aikin yin amfani amma yana daga amfanin ilimi aiki ɗan kaɗan in aka yi da ilimi ya yi amfani aiki mai yawa idan aka yi da ilimi ya yi amfani sannan ya ishe ka mahimmancin ilimi shi ne abin da aka farawa annabi wahayi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyi guda biyar suna magana ne akan ilimi kan neman ilimi su ne kuma ayoyi guda biyar wanda aka farawa annabi wahayi da su ya ishe ka neman ilimi yana da mahimmanci ka gano cewa babu wani abu da za ka yi face Allah yana so ka yi shi ne a bisa ilimi ilimi kuma muwa wannan zamani an kawo wani ilimi wanda ake kiran shi na zamani domin da babu shi mu ya zo mana nan Najeriya ne alif ɗari takwas da arba'in da biyu ko da arba'in da uku shi ilimin zamani sau da aka shekarar shi kwade lissafa a yi subtracting 1842 ko 1843 daga cikin 2024 abinda ya rage shi ne shekarun boko a Najeriya to wannan ilimi da ya zo ya zama a bisa larura dole a yi shi dole a yi shi bai fi shekaru ɗari da saba'in da wani abu ko ɗari da yawa ɗari da tamanin da da biyu shekarar shi a Najeriya amma mu a nan arewacin Najeriya ya zo mana ne alif ɗari takwas da sittin da biyar wato sai da aka yi shekara ashirin da biyu ko ashirin da uku ana yi a kudancin Najeriya ba a yi a nan arewa aka yi makarantar firamare ta farko a nan arewacin Najeriya a Lakwaja to wannan ilimi ya zama yanzu dole a yi shi domin in ba a yi ba to za a rasa abubuwa da yawa haka Allah ya ga dama sau da haka mu dage mu sa 'ya'yanmu su yi karatu na addini wannan dole ne sannan kuma wannan na zamanin shi ma dole ne amma in ya zamana ba za a iya yin biyun ba to na addini shi ne dole na addini in babu shi ka rasa lahira amma don ba kai boko ba ba za ka rasa lahira ba ina fata an gane amma inda hali a haɗa biyu sannan tunda ilimin nan yana da mahimmanci idan masu neman bara ta ofis suka zo wurinmu bara mana 'yan siyasa mai neman gwamna ya zo mai neman majalisa ya zo mai neman majalisar dattijai ya zo mai neman majalisar wakilai ya zo mai neman shugaban ƙasa ya zo wallahi ba abin da za su ba ku su ba mu mu ci ribar siyasa irin ilimin nan kun ga duk wannan hanyoyi da kuke gani da wannan fitilu duk shirme ne lokacin su saddauna akwai wannan fitilun tun da kake a cikin alkurani ka taɓa jin Allah ya yi magana wannan hanyoyi da wani fitilu amma ilimi in aka ba ku ilimi za a ‘yanta ka daga ƙuƙumin jahilci za a ‘yanta ka daga ƙuƙumin rashin wayewa za a ‘yanta ka daga ƙuƙumin daƙiƙanci za a ‘yanta ka daga ƙuƙumin da kai da dabba ɗaya ne domin duk wata ni'ima da Allah ya ba mutum ya ba dabba banda ilimi in ƙarfi ne suna da zaki in kyauta ne suna da irin su shanu saboda kyautarsu ma su tatsarsa ake yi in kyau ne suna da irin su maciji irin su gada su barewa in girma ne suna da giwa in kwarjini ne suna da maciji amma ba za ka taɓa jan ce ga dabba mai ilimi ba saboda haka mu dage su ba mu hanyar da za mu samu ilimin addininmu su ba mu hanyar da za mu samu ilimin zamani amma wannan hanyoyin da ake zaɓar unguwar turawa a yi kai in ba ka je talla wurin ba ba ma za ka taka ba to me riba ka a siyasar kenan amma a kawo maka tsarin da za a ba 'ya'yanka ilimi tatacce kyauta in an ce ai an yawa ne ka ce china fa na je china duk yawan china ɗalibansu sha takwas sha tara a aji wallahi amma nan za ka ga makarantar gwamnati kudu an manna allo arewa an manna allo ɗaliban kuma wancan ajinsu daban wannan ajinsu daban a makarantar gwamnati wancan aji ɗaya a wannan aji ɗaya ba 1a 1b a ɗaki guda wannan allansu yana kudu wannan allansu yana arewa wayancan su wajen tamanin da tara wani kan wani kamar sadin wayannan su ma haka da haka malamin kan tashi duk ya jigata kuma ba abin da zai iya koyarwa komai kwarewa shi saboda ɗaliban sun mai yawa sannan wayannan ɗalibai ba za su ji mai wayannan ke koyarwa ba wayannan ma ba za su ji mai wayannan ake koya musu ba sannan a sakandare ne makarantun sakandare ba ɗakunan bincike na kimiyya amma ga yara masu yin abin da ake kira science amma babu ɗakin bincike abin da ake kira laboratory duk kaduna duk jihar kaduna kaf ɗinta ba makarantar sakandare guda ɗaya da take da, da science laboratories guda uku masu aiki zan maimaita jihar kaduna kaf ɗinta ba ta da makarantar sakandare guda ɗaya mai biology laboratory wanda ya amsa sunan shi ko physics laboratory wanda ya amsa sunan shi ko chemistry laboratory wanda ya amsa sunan shi jihar kaduna ba ta da ɗakin karatu ba ta da makaranta mai library da ya amsa sunan shi ko ɗaya secondary school wannan ne in suna son mutane da alheri hanya na da kyau amma gyara ilimi na da kyau kuɗin da za ka yi hanya da kuɗin da za ka gyara ilimi ba ka da shi to don Allah in kana da hankali me ya kamata ka yi da kuɗin ilimi ko hanya ilimi ilimi abun kunya ne ba ma jihar Kaduna ba jihohin arewa goma sha tara wallahi ba jihar da take da makaranta biyu secondary school guda biyu da suka amsa sunansu secondary school inda na gwamnati ne shi yasa kake ganin duk ƴaƴan gwamna duk wani gwamna nan da ka sani ƴaƴan shi da suke secondary zaka ga ba makarantar gwamnati suke zuwa ba kwamishinan ilimi ƴaƴan shi ba makarantar gwamnati suke zuwa ba sakataren gwamnati ƴaƴan shi ba makarantar gwamnati suke zuwa ba shugaban ma'aikatan gidan gwamnati ƴaƴan shi ba makarantar gwamnati suke zuwa ba biya yake a karantar da ƴaƴan shi a wata makaranta ma'ana ƴaƴan shi na zuwa ne makaranta mai zaman kanta wannan ba karamin zalunci bane su inda haka aka yi musu a harkar ilimi yau sa zama kwamishina gwamna inda haka aka yi mai yau ya zama gwamna minista inda haka aka yi mishi yau ya zama minista shugaban kasa inda haka aka yi mai yau ya zama shugaban kasa amma su tsarinsa a yanzu shine su saba da abin da aka yi musu an ba su ilimi ingantacce kyauta su wanda ma ba ingantaccen ba su bayar kyauta ba sa bayarwa domin tsarinsu shine in kai mai faskare ne to ɗanka ma ya zama mai faskare in kai mai gadi ne ɗanka ma ya zama mai gadi in kai masinja ne ɗanka ma ya zama masinja sai ma ya yi da gaske zai zama masinja saboda haka kullum tsarinsu kenan tunaninsu kenan saboda haka in sun zo neman ƙura a wurinku a yi da wajewa za ka ba mu ilimi kuma in ya ce e to kai mana bayanin ya za ka yi domin duk wanda ya zo neman ƙura duk abin da kuka ce mushi zai ce e saboda dama gunduma gunduman makaryata ne yawancinsu daga ran da kuka zaɓe su shi kenan ba za ku ƙara ganin su ba ko ba za ku ƙara jin wani magana mai daɗi daga wurinsu ba sai wani zaben ya gabato balle yanzu sun gano abinda kuke so dubu ɗaya da a tamfa lokacin zaɓe abinda mafi yawan mutane yau suke so kenan ka karɓi dubu ɗaya ka bayar da ƙura'a ka dawwama cikin wahala amma mutane su haɗa kansu wannan ilimin shine ne a yi makaranta ta addini mai kyau kajiba bature ma fa abin da ya yi kenan wanda ba ma ɗan ƙasa ba wanda ya zo mana mulkin mallaka amma ya ba da ilimi ingantacce ya ɗibi ‘ya'yan talakawa masu basira ya kai su turai sun yi karatu kyauta sanadiyar haka ‘ya'yan talakawa sun dawo sun zama manyan mutane a ƙasarsu yau duk wayannan da ka ji ana musu jiniya ƴaƴan talaka ne me yasa ake musu jiniyan nan wannan ilimin waye ba su ilimin nan turawa da waɗanda tura suka karantar amma a wannan tsarin da yake tafiya ba wani ɗan talakan da za a yi wa jiniya nan gaba saboda dai mukamin nan sai ka yi karatu za ka samu to sun hana ka karatun kullum ƙoƙari suke masu cewa sai kayi su yi yawa da ya zo da jiniyar shi ɗaurin aure yana son a samu matasa da yawa suna sai kayi sun kayi suna bin motar shi a guje to in ya ba su ilimi wa zai yi haka kai kuma wannan aikin da suka baka na sai kayi sai kayan ba mai ɗorewa ba ne domin tsufa na zuwa in yanzu kana da ƙuruciya kana iya bin motar in tsufa ya zo ba za ka iya bi ba saboda haka a dage zan ƙara ba da misali a nan arewacin najeriya a nan arewacin najeriya gwamnatin jonathan ta yi jami'a universities guda tara a nan arewa a najeriya gaba ɗaya ta gina makarantun tsangaya na allo ɗari da hamsin da bakwai wallahi amma ku ji ba duk irin wayanda muke zaɓa da sunan addini cewa addinin mu iri ɗaya ko kuma 'yan arewa ne ko kuma hausa fulani ne ba abin da suka yi a ce mutumin kudu ya zo arewa ya university har tara amma kai ɗan arewa shekara ka takwas a kan mulki ba abin da ka yi kuma kai ne wanda aka rika tara wa kuɗi kai talaka ne ma ya rika baka kuɗi aƙalla naira ɗari na kati a zaɓe ka kai shekara takwas ba kai wa yankinka jami'a ko ɗaya ba amma jonathan ɗin da aka ƙi aka tsane shi aka kafurta mutane saboda shi aka sa mai suna wai mai malafa ya zo yawa arewa jami'a tara universities tara makarantun tsangaya ɗari da hamsin da bakwai a Najeriya gaba ɗaya wannan da sunan addini wanda aka zaɓa ko makarantar tsangaya ɗaya bai yi ba ƙarewa ma ya kashe wanda Jonathan ɗin ya yi saboda haka za ka gani saboda mahimmancin ilimin nan ko sardauna babban aikin sardauna shine mene jami'ar Ahmadu Bello da ya yi da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ga ta nan Kaduna Polytechnic sardauna amma wanda aka fi so akwai mutumin da ya shugabanci a Najeriya shi talaka ya fi so shi ya fi cutar talaka shi ya fi kashe talaka shi ya fi bautar da talaka shi ya fi watsi da talaka shi ya fi ciwa talaka mutunci da ba abin da yawa talaka duk wanda ya samu dama ya baka ilimi bai baka ba ya cuce ka ya cuce ka sannan a matakin jiha ne wasu su yi jami'a wani ya haushi kuma ya zambaɗa kuɗi saboda katalaka ya yi karatu ya zambaɗa kuɗi sannan banda talaka a Najeriya bai san abin da yake ba zaɓe ya zo kuma talaka ya je ya dangwalawa wannan yana jin daɗi ya da ya zauna a kwalbati in an sanar an ce an ci ya cire salansa mashin ya ta ihu in banda Najeriya idan za ka samu irin wannan ɗansul basira ce ya zauna gun mai shayi a ta murna wani ya yi walima macucin shi fa aka ce ya ci zaɓe ya yi walima a yi walima a yanka dabba ga shi da yanzu ta ƙare Allah shi kiyaye sannan aya na nuna mana mahimmancin istighfari saboda bin wannan umarni da Allah ya yi wa annabi duk da annabi baya saban Allah bai taba tunanin ya saba wa Allah ba amma kullun annabi sai ya istighfari so ɗari so ɗari sannan aya na nuna mana cewa mu ji tsoron Allah domin duk abin da muke da rana ya sani duk abin da muke da daddare ya sani na'am
ويقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة موكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم wannan aya ta sauka ne lokacin da wasu suke kwaɗayin me yasa wai ba za a saukar da aya bane a cikin alkur'ani wacce za ta farlanta jihadi sun ƙosa a kafsa to wasu da gaske suke wasu kuma munafukai ne kamar yadda na faɗa a baya akwai munafukai ɗari hudu da saba'in a zamanin annabi ɗari uku maza ɗari da saba'in mata to akan munafukai da muminai akan abin da ya shafi yaƙi sai Allah ya saukar da wannan aya wa ya lazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka yi imani da mala'iku suka yi imani da littattafan Allah suka yi imani da annabawan Allah suka yi imani da ƙaddara alheri da shari cewa duk daga Allah ne wato suka yi imani da abubuwa guda shida ɗin nan suna cewa laula nuzzilat sura dan menene ba za a sassaukar da wata sura ba wanda za ta sa a yi jihadi lokacin ba ba a saukar da ayar jihadi ba dan menene ba za a saukar da aya wacce za ta ba mu dama mu kakashe kafirai ba sai Allah ya ce fa'iza unzilat suratun mukamatun daga baya idan aka saukar da wata sura muhukama wacce take ingantata mecece aya muhukama wacce a cikinta ba wacce ba a soke ta ba wacce ba mansukiya ba wacce take ɗauke kuma da ma'ana wacce take ba ma'ana guda biyu ba misali a zahiri ma'ana ɗaya ba, ba ta ɗaukar harshen damu ma'ana ce guda yankakkiya sannan kuma ba a soke ta ba wa zukira fi halqital aka ambaci yaki a cikinta aka ambaci cewa yanzu an farlanta yaki ayi jihadi to ra'aital ladzina fi qulubihim maradun ya rasulullahi sai kaga waɗanda a cikin zuciyarsa akwai wani ciwo akwai munafinci akwai rauni akwai shakka shine ciwon wato munafikai kenan domin shi munafiki zuciyar shi ga munafinci zuciyar shi ga rauni zuciyar shi kuma ga shakka ga shakka yanzuruna ilaika sai kaga suna kallon ka nazaral magashi alaihi irin kallon wanda ya suma minal mauti saboda tsoron mutuwa domin sun san idan an tafi jihadi ta mutum ya dawo ta ba ya dawo ba to munafiki da yana cewa a saukar da ayar jihadi a saukar da ayar jihadi to idan aka saukar da ayar jihadin ya san cewa idan aka tafi jihadin nan ta ba zai dawo ba ma'ana zai fanta dama to da yanzu an saukar da sura an ce to a tafi jihadi sai ka ga yana kallon manzo Allah irin kallon su mame ma'ana da irin shi baya ko baya motsi saboda yana tsoron mutuwa fa'aula lahum wato wannan a larabci fa'aula lahum ɗin nan mubtada da kabar ne fa'aula mubtada lahum kabar sai ya zama mummuna addu'a ne a larabci idan a larabci aka ce aula lak ma'ana sharruka ƙaribak sharrin da zai same ka ya kusanto ka ko kuma halakar da za ta same ka Allah ya sa ta kusa da kai ko sharrin da zai same ka Allah ya sa ya kusa da kai fa aula lahum halakar da za ta same su Allah ya sa ta kusa da su hasarar da za ta same su Allah ya sa ta kusa da su su munafikai kenan ake wa mummunan addu'a waɗanda da su suka damu a kawo ayar da za ta sa a kafsa kawai da kafirai amma da ta zo sai suka bauɗe saboda tsoron mutuwa to shine ake musu wannan mummuna addu'a wannan kenan a wata fasara kuma fa'aula lahum da aula da lahum fi mahalli raf'in mubtada kabar din shine da'atin wa qaulun ma'ruf wato sai zamana a hade sai zamana fa'aula lahum abinda yafi zama alheri a wurin su munafikai da mutane ma gaba daya akan abin da ya shafi harkar jihadi da harkar Allah gaba ɗaya shine da'atun wa qaulun ma'ruf shine yi wa Allah da'a in ya ce aje a kafsa aje a kafsa in ya ce ayi kaza aje ayi sannan wa qaulun ma'ruf da faɗin magana wacce take mai kyau shine abin da ya dace da abin da ya kamata su rika yi a wannan fassara kenan na'am
طاعة وقول معروف فإذا أذم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
طاعة وقول معروف idan kuma an ɗauka fa'aula lahum mummuna addu'a aka yi wa munafukai sai zamana ɗa'atun wa ƙaulun ma'aruf sai zamana isti'inafi ne ma'ana wata sabuwar magana ce ɗa'atun yin ɗa'a ga Allah yin ɗa'a ga Allah wa ƙaulun ma'arufin da kuma magana wacce take mai daɗi a game da abin da ya shafi harkar ubangiji da addinin ubangiji to shi ne abin da ya kamata mutane su rika yi a koyaushe shi ne abin da ya kamata wa'annan munafukai wanda a cikin zuciyarsu akwai rauni akwai shakka akwai munafunci shi ne ya kamata su ringa yi da'atun wa qaulun ma'ruf idan Allah ya saukar da ayar jihadi ayar yaki yace aje a kafsa sai manzo Allah tsira da mun Allah su tabbata gare shi yace da wane da wane da wane da wane suna cikin wanda za su tafi to in an ambace ka in manzon Allah ya ambace ka to kai da'a ka je din sannan kuma wa qaulun ma'ruf game da jihadin nan game da yakin nan kar mutum kuma ya dinga faɗin wata magana wacce ba ita ba ya rika faɗin magana ne mai kyau a kai ba mutum ya rika cewa Muhammadu kawai zai ɗibe mu aje a karkashe mu kamar yadda sauran munafukai suke faɗa a'a to ya rin kai ya faɗi irin wannan magana ya faɗi magana ce mai kyau fa iza azama al'amru nan an yi al'ijazu bil saboda majazin mursal fa'iza a zama ahalul amri ne idan ma'abota al'amarin jihadi suka ɗau himma an farlanta jihadi sun ɗauki himma za a je a kafsa to falau sadaqullaha lakana khairan lahu su wa'annan munafukai da sun yi wa Allah gaskiya game da sha'anin jihadi game da sha'anin imani ya zamana imanin da suke faɗa da baki ya zamana na gaskiya ya zamana maganar da suke cewa Allah ya kawo aya da za ta sa a yaƙi ya zamana da gaske suke to babu shakka lakana khairan lahum wallahi da yin haka ya zame musu alheri wallahi domin idan abin da suke gudu in sun je a kashe su ba su sani ba ne idan suka je aka kashe su amma ce sun mutu ma an saba wa Allah Allah ya kafa dokar cewa kar ma a ce wanda aka kashe a wajen ɗaukaka karmar Allah ya mutu matacce ne sannan kuma Allah yana ciyar da su shi wanda ya shahada a gurin yakin ɗaukaka karmar Allah Allah na ciyar da shi sannan kuma ranar lahira yana da aljanna garanti ne yana da aljanna saboda haka da sun je gurin yakin suka yi wa Allah gaskiya da aka ce a je a kafsa suka je aka kafsa idan ma kashe su aka yi ba kashe su aka yi ba shahada suka yi to kaga da haka ya mafi musu alheri domin wannan mutuwar da suke ƙi suke jin tsoronta wai in sun je gurin yaƙi za a karkashe su to ai ko suna kan su ma mutuwar za ta same su falau sadaqullaha lakana khairan lahum aya na nuna mana mahimmancin yi wa Allah da'a mahimmancin yi wa manzan Allah da'a ai wa Allah da'a ai wa manzan Allah da'a sannan aya na nuna mana mahimmancin faɗin magana mai kyau kun ga a hadisi ma manzan Allah yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya shiru saboda haka ayan na nuna mana faɗin mahimmancin faɗin magana mai kyau sannan ayan na gaya mana da koya mana mahimmancin yi wa Allah gaskiya gaskiya ya zamana in dai lamari ne da ya shafi addinin Allah ya shafi Allah to kayi da kayi ya zamana abin da kake faɗa gaskiya ne yi wa Allah gaskiya sannan kuma yi wa Allah gaskiya alheri ne na'am
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم wannan aya za ta nuna mana cewa al'amura guda biyu ne a duniya ɗaya ya kai ka zuwa ga alheri ɗaya ya kai mutum zuwa ga sharri ko dai ya zamana mutum ya lazumci wa Allah ɗa'a ya lazumci aikata ayyukan alheri ya sami sakamako mai kyau a lahira ya sami yarda Allah sannan Allah ya yarda da shi tun a nan duniya kuma rayuwar shi ta yi kyau tun a nan duniya balle lahira ko kuma idan ya ƙi wa Allah ɗa'a ya ƙi yin ayyuka da suka dace ayyuka masu kyau to ya sani yanzu zai zamana yana wa shaidan ɗa'a ne kuma zai riƙa yin ayyuka ne na saɓan Allah rayuwar shi za ta koma kamar rayuwar mutanen jahiliya wato babu yadda za a duniya ka tsira daga abu biyu idan ka ƙi yadda ka zama mutumin kirki ma'ana za ka zama na banza. wato ko dai ka zama mutumin kirki a wurin Allah ko ka zama mutumin banza ko ka zama kayan Allah da annabi ko ka zama kayan shaitan shine abin da wannan aya za ta koyar da mu fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum fa hal asaitum in tawallaitum ai ku dinnan ta in tawallaitum idan kuka ba imani baya kuka yin imani kuka ba Allah baya kuka ƙi nuna soyayya ga Allah kuka ba ɗa'ar Allah baya kuka ƙi yin ɗa'a ga Allah kuka ƙi yin ɗa'a ga manzon Allah kuka ƙi yin ɗa'a ga tsarin Allah to ƙarshen ta ku nan an tufsidu fil ardi ku yi barna a bayan ƙasa ku koma kashe-kashe ku koma sace-sace ku koma shaye-shaye ku koma ayyuka dai na saɓan Allah wato in mutum ya yi wa Allah ɗa'a to yanzu zai koma yi wa shiɗan ɗa'a shi sa kake gani wato rayuwa a yanzu kusan an koma rayuwar jahiliya duk abin da ka san ana yi a lokacin jahiliya to ɗaiɗai ne ba a yi a yanzu saboda mene an bijire wa da'ar Allah an bijire wa umarnin Allah an bijire wa da'ar manzon Allah an bijire wa umarnin manzon Allah shi sa ake barna a bayan ƙasa misali a tara mutane ko a tare su a mota a ɗide su a yi daji da su wannan barna ne a bayan ƙasa wanda suke yin wannan za ka ga suna yin haka ne sanadiyar sun yi wa ɗa'ar Allah tawaye mana za ka same su kila mashaya ne za ka same su kila ba su damu da addini ba saboda haka ba tausayi a cikin ransu yanzu sun zamana sun wa Allah tawaye tun da sun wa Allah tawaye to ba za a bar su haka ba sai su zamana masu wa shedan ɗa'a mana dukkan aikin barna da shedan yake so sai su rika yi to tana yawa wayannan ka ce an kwashe su ne a mota to ga mutane suna sallah a kurkusan nan jiya a gusau mutane suna sallar tahajjud yan bindiga suka zo suka sa suka dinga bararraka wuta suka kwashe na kwashewa suke mutane fa na sallah liman ya fita ladar da waye duka kowa ya gudu aka kame wasu aka yi daji da su barna a bayan ƙasa sanadiyar mene sanadiyar ƙin yi wa Allah ɗa'a sace-sace fashi da makami sata da biro sata da iko duk gashi nan tauye mudu shan giya neman mata neman maza duk abubuwa gasu nan duk irin abubuwa dai na jahiliya gashi ana yi tana yi waka ce mutanen jahiliya sun rika binne 'ya'ya mata da rai to yanzu za ka ga har 'ya'ya mazan ma ake binnewa saboda neman duniya a ce ya samo jariri a haƙa rami a binne jaririn ya samo jaririya a haƙa rami a binne jaririya saboda yana neman mukami ko yana neman mene wani abu na duniya saboda haka abin su na jahiliya ba dan wani abu bane su ba sa son mace ne saboda haka in matan mutum na da ciki sai ya je bayan gari in ta kusa haihuwa ya haƙa rami yayin da ta kusa haihuwa ya kai ta bakin ramin in ta haihu in ya duba ya ga mace ce sai ya tura jaririyar ramin sai ya mayar da ƙasa ya rufe shi baya son mace amma kaga su mutanen jahiliya ba sa binne jariri namiji amma yanzu jaririya da jariri aka binne wani bokan ya ba wani mutum mai son duniya cewa ya kawo jaririya da jariri jaririya da jariri masu rai su biyun za a haɗa a sa a rami a rufe saboda yana neman duniya duk wannan sanadiyar mene an juya wa ɗa'ar Allah baya fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum sannan kuma ku yanyanke zumuntakku sanadiyar yin barna sanadiyar yin ayyuka na banza ku yanyanke zumuntakku bari ka ji yaya ake yanke zumunta sanadiyar aikata barna a bayan ƙasa ɗan wan mutum menene nashi ɗan shi ne ko to sai ya haɗa baki da kidnappers aka sace ɗan wan shi daga baya wan ya gano cewa ƙanin shi ne ya haɗa baki da kidnappers aka sace ɗan shi da Allah zumunci zai ci gaba ko kuwa ana yi a nan ƙasar ko ba a yi a gani ka gani ƙur'ani kenan ta hanyar barna a yanke zumunci a haɗa kai miji ka jibi zumuncin da ke tsakanin miji da mata na karanta a wata jarida kwanaki mata ta haɗa baki da kidnappers aka sace mijinta ta ce yana da kuɗi aka sace wannan in aka sako shi zumunci zai ci gaba ta ga yayanki saboda haka wato ƙaddi'u arhamakum ku yanyanke zumuntaku alhamdulillah lokaci ya yi goban Allah ya sa da ma ci gaba Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya wayannan bayan Allah da aka kwashe suna tahajjud da ma sauran wanda suke daji Allah ka fito da su albarkan manzon Allah albarkar Shehu Tijani albarkar Shehu Ibrahim mu kuma Allah kai mana katanga karfe da su Allah ka tsare duk wanda bai shiga hannunsu ba kar Allah ya sa ya shiga saboda matsayin manzon Allah duk wanda yake hannunsu Allah ka kwato shi saboda matsayin manzon Allah Allah ka biya bukatunmu na alheri kowa da bukatunsa ta alheri Allah ya biya masa albarkan manzon Allah Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzon Allah barka baki na nesa Allah ya mai da su gidajensu lafiya na kusa ma Allah ya mai da su gidajensu lafiya albarkan manzon Allah barka fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا